الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يوم 22 ga watan bulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 20 daidai ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah ajiya mun ci gaba da bayani a ƙarƙashin a gabar da take bayani a kan lokutan sallah a cikin fasali na bakwai a wannan littafi mun tsaya daidai gabar da malin yake cewa idan wani mai faɗi ya ce maka idan mutum ya jinkirta sallah da gangan ya batta har lokacin ta ya wuce bai yi ta ba to fa ba za ya fa'ala wannan da ya jinkirta sallan mai zai aikata don ya mai gurbin abin da ya bari a baya shi ne malin ya gaya mana cewa lallai babban abin da ya kamata ya shi ne ya koma ga allah maɗaukakin sarki ya ta istighfari ya ta ayyuka na gari ya yi ƙoƙarin neman kusanci da allah maɗaukakin sarki mai yiwa allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wancan zalimin amma batun ya rama malin ya ce babu wannan malin ya ce amma idan ramuwar sallah da mutum ya yayi ta ne saboda mantuwa bacci ko rashin sani alai ce to wannan babu wata matsala za mu tashi daidai gaba da malai ce rajulun nama mutum ne ya kwanta ya yi bacci misali malai yake ba mu wa wada'al munabbiha inda ra'asihi ya ajiye mai faɗakarwa kamar ka ce alam ya ajiye alam a gefensa a kusa da kansa almunabbi abinda zai faɗakar da kai ya tashe ka daga bacci kamar ƙararrawa ta agogo da ake sawa ko ƙararrawa ta waya da ake sawa ka saita wani lokaci da kake so idan ya kai ta kaɗa don ka tashi gabatar da wani abu to shi ne almunabbi mai faɗakarwa to sai mutum ya sa alam inda ra'asi a daidai kansa walakin nawmuhu kana amiqan sai dai kuma an yi rashin sa'a baccinsa bacci ne mai nauyi mai zurfi ya yi bacci mai nauyin da alam ɗin ma wani lokacin ba za ka san lokacin da zai buga ba duk muna yin haka wani lokaci sai ka sa alam alam ɗin ma ya buga a kanka ka miƙa hannu ka kashe ba ka ci gaba da baccinka duk ba ka sani ba fanabbahal munabbihu saboda haka alam yayi alamin ɗinsa ya buga masa walakinnahu lam lam yamtabi sai dai bai farka ba bai bai alamtu ba walam yastaqi walam yastaqi walam yastaqi bai iya farkawa daga wannan baccin da yake ba illa ba'da tulu'i shamsi sai bayan bullowar rana fa sallal fajr ba'da tulu'i shamsi sai ya tashi sallaci asbahi bayan rana ta riga ta bullo fa salatuhu sahihatun malai ce to anan sallarsa ingantacciya ce ta inganta me yasa لدلالة السنة القولية والفعلية على صحتها saboda dalilai na sunna ta magana daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma sunna ta aiki daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke nuni zuwa ga ingancin wannan sallar tasa malam zai kawo mana duka guda biyu sunna ta magana da sunnar aiki idan ka manta ko kai bacci lokacin sallah ya wuce sai ka yi ta me yasa muka ce sallar ka tayi ga dalilai guda biyu malam zai kawo mana ɗaya dalilin na magana ne annabi ya faɗa ɗaya dalilin kuma a aikace annabi shi ma abin ya same shi sallallahu alaihi wasallam ka kai ma wani lokaci idan kai rashin sa'a abin ya same ka to ba za ka ji zafi ba malai ce amma alƙauliya amma sunna ta magana faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza raqada ahadukum hadisin mun gabatar da shi jiya malam jami mai tashi ne saboda gurbin hujja da shi ne idan ɗayan ku yayi kwanta yayi bacci ani salati gabarin sallah ya bar sallah har ta wuce shi aw ghafala anha ko ya rafkana gabarin ita sallar ya manta saboda wani abu da ya sha kansa sai annabi ce falyusalliha idza zakaraha ya sallaci wannan sallar idza zakaraha idan ya tuna ta lokacin da ya tuna ta shine lokacin sallarsa kun ga wannan sunna ce ta magana ko annabi ya ba mu lasisi idan ka manta ba kai sallah ba ko kai bacci ka bacca babu laifi da zarar ka tuna ko ka farka daga bacci sai ka tashi ka je ka sallaci wannan sallar wannan shine lokacin ta kamar yadda wata ruwaya ta nuna fa zalika waqtu haka kamar yadda annabi ya faɗa wannan shine lokacin ta wannan hadisi an gabatar da takharijin sa jiya hadisin bukhari da muslim wa amma al-fi'liyatu amma sunna ta aiki yadda abin ya fara ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma ga yadda abin yake fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi hina qafala min ghazwati khaybar yayin da ya dawo alqafl shine arrujuu yayin da ya dawo daga yakin khaybar yakin khaybar da annabi ya yahudawa a shekara ta bakwai bayan hijira bayan sun warware alƙawarin su annabi ya je ya yake su ko to bayan annabi ya yake su ya dawo ya nufo hanyar madina tsakanin khaybar da madina khaibar tana hannun hagun madina akwai alal kilomita da kilomita 240 da wani abu haka ko wani makamancin haka tsakanin khaibar da garin madina to annabi ya dawo akan hanya sara lailahu annabi yayi tafiya tsawon daren sa ma'ana tafiyar dare annabi saboda haka tsawon dare annabi yayi ta tafiya yayi ta tafiya yana niyyar cimma garin madina annabi yayi niyyar tsayawa ba sai ya shiga garin madina tunda ba wani tafiya ce mai tazara sosai can can ba tare da yake idan ka kalli tafiya ce a ƙasa za ga akwai nisa eh akwai nisa hatta idza adrakahu al-kara hasse da gengedi ko bacci ya fara raskar annabi jira da aminci tsara tabbata gare shi al-kara shine an-nu'asu aw an-naw ko dai gengedi ko bacci kamar yadda wasu malaman suka fassara sai da gengedi ya fara dibar annabi jira da aminci tsara tabbata gare shi yana tafiya gengedi yana dibar yana tafiya gengedi yana dibar to maslaha a lokacin shine sai a sauka dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan kallon maslaha wanda suke tare da shi tun yake gidi fadi basa a cikin jama'a ma akwai wanda wanda akwai wanda suke da irin wannan yanayi to shugaba kuma shi yake da ikon cewa a tsaya a waje kaza ko kuma a wuce idan annabi bai tsaya tsaya ba to babu wanda zai tsaya lokacin da gidi ya fadi basa arrasa sai ya da zango sai ya tsaya at-ta'rif shine an-nuzuru an-nuzuru fi akhir al-layl annuzulu fi akhir waqtil layl shine mutun ya sauka ya yada zango a lokacin da yake na karshen dare ne karshe karshen dare sai mutun ya sauka dan ya yada zango to shi ake cewa at-ta'aris to sai annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ce to a dakata mu dan yada zango a nan wajen idan mun yi sallah asubahi an dan matse kadan an dan yi bacci kadan kuma sai a shiga garin Madina ina fata an fahimta wa qala li bilal sai annabi ce da bilal ibn rabah radiyallahu anhu yace ikla lana al-layla bilal kowa zai kwanta ya ɗanyi bacci kai ka tsaya ka kula mana da dare ikla shi na ihfaz lana laila ka ɗan kula da dare abin nufi ka zauna ka kula mana da ragowar daren da ya rage idan lokacin asuba ya ka tashe mu kai kada kai bacci me yasa annabi ba shi wannan gadin saboda kada ku manta akan hanya suke sun gaji sannan dare ne sosai tsakanin alfijir zuwa lokacin da saukanta ba shi da nisa saboda haka akwai yiwuwar su bacci baccin ya tsayin da ba za su iya tashi su samu sallah asuba sai annabi ce to ya tsaya kai kakai bacci bilal dan kulan mana da lokaci ya dan daure fasalla bilal ma qaddira lahu sai bilal ya tashi dan ya rige dare ko kuma dan ya samu abin yi sai ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa zai sallata na sallar dare kenan ko ya tashi ya kiyamul layl abinda Allah ya kaddara zai sallata ya sallata wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu annabi ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa kowa ya kwanta ya baccinsa suna ta bacci to kun ga wannan daren tsawonsa gaba ɗaya ba ku ji inda aka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kiyamar laili ba ko a nan malamai suke cewa ashe waɗanda suke cewa ƙiyamun laili a haƙƙin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajibi ce suka ce ba haka bane ba haka bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙiyamun laili shi ma sunna ce a kansa ma'ana za ku samu akwai hadisin da sunna wani lokaci annabi ya ƙiyamun laili daga tafiya ya dawo daga farkon tafiyar zuwa ƙarshen ta duk ba a samu inda annabi ya ƙiyamun laili ba ina fata an gani inda a ce wajibi ce a kansa to ko da ya yi bacci bai yi ta ba sai ya rama na fata an gani kuma zai fi zama ma zai fi zama abin yabo da jinjinawa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce ba wajibi ba ce akan ta amma ya jimace ta yana ta yi ba haka bane in aka ce wajibi ne zaka gani annabi zai ba wajibi daman san annabi zai ba ko kai da kace musulmi insha Allah ta'ala abin da yake na wajibi abin da muke kikita ma zato ba za ka bar shi kama aka ce abu ne da yake annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mukhayyarun an ba shi zaɓi ne a kansa amma sai zaɓi ya tai ya tai kaga wannan shine abin abin ƙara jinjina wa manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi bai sallar jaraba a wannan dare ya kwanta ya bacci shi da sabban sa falamma taqaraba al-fajr lokacin da al-fajr ya kusanto dab da kulluwar al-fajr amma bai kullu ba an kusa sallar asubahi bilal ya fara jiyo kanshin al-fajr aiki ya kusa karewa kenan استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر sai bilal ɗan jingina da abar wasa an rahila tushi na abar hawarsa ko raƙominsa ko dokinsa ko zarkinsa sai ɗan jingina haka muwaji alfajir yana mai fuskantar alfajir yana jira alfajir ya keto ya tashi mazan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yi mai a yi sallah asubahi dab da lokacin ne fa ghalabat bilalan ainahu kawai bilal shi masu idan wasu darin jaye shi sai bacci a cikin wata ruwaya bilal yake cewa ce wallahi ji yayi ana rarrashin sa kamar yadda ake rarrashin jariri ai an gane ana dan kasan jariri ana so ya bacci ake masa irin dan jijjiga wanda da ake jariri a hankali jariri sai gani limushi ido hankali sai ka nibe shi ka rasa yayi bacci yace ji ana masa haka shedan yana jijjiga shi a hankali a hankali shaidan ba shi da kirki sai da ya yi bacci sai ne ya rabu da shi wa huwa mustanidun ila rahilati yana nan a jingine a jikin wannan dabbar tasa a haka yi bacci falam yastayqi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala bilal wala wahid min ashabihi hatta darabathu ash-shams annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai gayya mai aiki bai farka ba bilal mai gadi da aka tashi kiyaye dare shi ma bai farka ba ko ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda ya bude idansa hatta darabatum ash-shams ai hatta darabatum har harru shams har sai da zafin rana ya tunda ai ba rana ce take saukowa ta dake su ba ko zafin rana ne ke bugun su har sai da zafin rana ya dake su kun ga me kenan rana ta kullu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune yana kwanci yana bacci bai sallah asbahi ba har rana ta kullu wannan Allah madaukakin sarki yayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan dan alallashe ka kai wata rana idan ka tsinci kanka aka kada ka damu sosai ka ji cewa ai duk da dai wani abu mai nauyi ya kwace maka amma dan adam takan kenan ko sai ka tana ma wanda ya fi ka falla wajen Allah Allah madaukakin sarki ya sa shi ma yayi haka saboda ka sai da rana ta dake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا sai kasance na farko da ya fara farkawa shine manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shine ya fara bude idan sai farka fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kala annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi firgita ba firgita irin ta tsorata ba a'a kamar ka tashi kawai sai ka ga rana akan ka ai mutum zai ji babu daɗi in ka saba sallah cikin jami'i ko yadda ka saba zuwa sallah asuba kullun kana sallah tare da mutane kawai ka tashi daga rana kuru-kuru gari ya haske a kanka za ka ji babu daɗi to irin wannan ne annabi ji ya firgita faƙala ai bilal ai min hurufin nida kamar kira ne ya bilal kira ne kamar yana zargin bilal ya za mu saka aiki zai kwanta kai bacci ya bilal me kake yi ka kwanta kai bacci har lokaci ya kure haka faƙala bilal sai bilal allah ƙara masa yarda ya ce أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك يتي يا من الله نباد فانسر واتا دا أبانا أكنك وان دي ركي رنك بك إيا فرقا بني ما شي ركي رينا ya zan biya manzan Allah kun ya ba da hujja ko bai bayar ba wanda ya rike ranka ya rasulullah baka farka ba kai ma kana ta bacci har rana ta rike mu ni ma shi ya rike raina shi kenan annabi sai mai shiru sallallahu alaihi wasallam bai kara masa magana ba kala sai annabi ce iktaru ku tattara kayan ku matsa da gudu shine iktaru ku tattara kayan ku matsa da gudu za mu yi sallah anan ba ba za mu yi sallah a wajen ba saboda zan akwai shedan kamar yadda ya tabbata a wasu rawayoyi saboda haka mu tattara kayan mu gaba faqtadu rawahilahum shay'an sai kowa ya tattara abubuwan wasu suka dan matsa shay'an kadan dan wani abu kadan suka dan matsa suka bar wajen anan malami suke cewa ashe duk inda ka lura akwai wani abu na rashin jin daɗi da zai hana ka wata ibada a wajen ko zai hana ka ma'amala mai kyau a wajen ta bin Allah to lalle ne ka bar wajen an fahimta lalle ne ka bar wajen ka bar wajen ya ibadi inna ardi wasi'atun ne fa iya ya fa'budu Allah ya ce kasa ta mai yalwa ce kan kan ni kadai zaka bautawa duk inda ka kasa bautar Allah ka tashi ka bar wajen za ku fahimci wannan da hadisin mutumin nan da ya je kashe mutum 99 ya je ya nemi fatawar wanda yake mai bauta ba mai karatu ba mai bauta ya ce Allah ba zai karɓi tubansa bai cike ɗarin da shi da ya je wajen mai karatu mai karatu mai ce masa Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubanka amma sai dai ka ban nan garin haka ne ko ya kira garin da mai ardu su'i ƙasa ce ta saɓan Allah maɗaukakin sarki ban wajen ashe in kana kana cikin wani environment ɗin da ka kasa bautar Allah a ciki kai niyyar kawo gyara gyaran ya ce kuma kai ma kana niyyar ka narke ka shiga ciki ka biyar yi maka sha kiɗa to lalle ne ka bar wajen ina fata an fahimta yin wani haka rayuwa take ko abu ne na ma'amala ko kasuwanci ne in ka buga a nan ka buga ka buga ka gaya kiwa canza kafa ɗan uwa mai albarka e bar garin ka tafi wani garin ka je ka nema sai ga mai bi arzikin ka a can garin yake ba a nan kada ka dage ka ce dole sai a waje guda dole tun da na fara kasuwanci a Kano dole sai na yi kuɗi a Kano kuɗin kuma Allah bai ajiye shi a Kano ba maybe sai ka tafi kaduna ko ka tafi katsina ko ka tafi kwatano ko ka tafi nijar da ka je nijar kuma sai ka samu kuɗi haka allah maɗaukakin sarki ƙadar to duk inda ka ga ka kasa bautar allah a waje ɗan uwa matsa daga wajen wannan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce kada su sallah a nan inda suka kasa tashi suka yi sallah asuba sai da suka matsa sai da suka bar wannan wajen sannan suka matsa ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي إرادة أمن تسأرة تبتأ أغريشي الولاء وأمر بلالا يأمر بلال فأقام الصلاة بلال يسعيد سلا فسلى بهم الصبح النبي موسى صلى تأسبعي بل لأنه نائم والنائم مأذور النبي عليه صلى أسبعي بايرنا تقلوني صبودا ياي بچي مي بچي كما أبيني وأزريني الشريعة yan uwan fahimci wannan da ke ko kun ga mun samu sunna qauliya mun samu sunna fi'liya eh ga inda annabi ya faɗa kuma ga inda annabi ya aikata saboda ka wanda ya bacci ko mai mantuwa wannan baka da wata matsala amma amma da waɗannan nassoshi babu wani nassi da zaka samu babu da irin wanda magabatar ba babu wani nassi da zaka samu da yace mutum ya sai rama sallah haka kawai kabe da nake ta mai tawajjiya mutum ya zauna ba abin da yake kawai sai lokacin sallah ya wuce ya tashi ya sallah wannan ba sallah ba shi da sallah idan sau dubu zai sallah ba shi da sallah Allah kiyaye halati su'alu ga wata tambaya rajulun laqiyahu fi safari qutta'u tariqi mutum ne yan fashi suka tare shi a hanyarsa ta tafiya su ne qutta'u tariqi eh masu yanke hanya kenan masu hana wucewa ta hanya Allah mana tsari da su eh ga sunan sun yi yawa ko ina sun takura wa mutane kullun sai kaji an kashe mutane yanzu abin inda ka san ma ƙara hutu hura masa wuta ake a arewacin Najeriya wallahi ɗan uwa sai ku rasa me amfanin waɗannan shugabannin da mutane suka shawara suka danga musu suka danga dangwala musu ƙuriya dukkanin suka wuce a bizi abin da yake gaban su abin da yake gaban su ku duba fa yanzu lokacin da ake ko jiya aka tsana na ji labarin an kashe mutum wajen nawa mutum ya ɗauki fatanya ya je zai gyara gona sai ya shuka abin da zai ci kai duk mutum da ya ɗauki fatanya ya shiga gona wannan wannan mai mai kuɗi ne da Allah me yake da shi amma ko waɗannan mutane sun je sun karkashe su haka kawai wakilansu da sanatocinsu da gwamnoninsu da yan majalisarsu suna ta tararraka yadda za su taimaka wata nufin zarce 2027 shi ne abin da yake gabansu kullum wallahi yan uwa sai kaga an kashe wani banda cin mutuncin da ake wa musulmi yan uwan a zo a kama mutum kirikiri je muke yi da masu lamarin ke bashi labari a kama mutum kaji ana cinikin mutum kai ka ce rago ne a kasuwa ake tattaunawa yadda za a siye shi jiya nake sauraron wani clip wani dan bindiga suna hira da wani wai sai an bashi miliyan 30 miliyan 30 haka kawai fa ya ji ya dauke masa yan uwa yana ga masa cewa an baka bukatar su zamu harbe su ce ina bukatar su yace ni miliyan 20 ce da ni zai ce a'a za mu karɓi miliyan 20 ba ce to in kana so da na rage ma miliyan 2 zai kawo miliyan 28 ya ce wallahi babu ya ce kai min alfarma zan iya baka miliyan 25 ya ce kaga wannan ma na ma rigi ne kawai ban gaya wa 'yan uwana ba ka duba ba da ƙarshe sai masa zai kawo miliyan 25 na rantsa da Allah zai na gama ji a rinka cinikin mutum kamar rago waɗannan shugabanni a lokacin da suke sun koma gefe kawai suna tattauna abin da ya shafi siyasarsu wannan irin dan Allah 'yan uwa irin wannan abubuwan su rinka damu a cikin zuciya damuwa ce ta yankon mu kai ma baka wuce abin ya same ka mu da muke a cikin garin Kano Allah ya bamu kariya ko ya ne zamu fi kwanciyar hankali damuwar dan uwanka da take katsina da wanda take zamfara da sokoto da sauransu kai me kake ji game da ita saboda Allah muna gida muna zaune mana harkokin babu abin da yake damu ana ta kama yan uwa ana kashe su me amfanin demokradiyya inda haka ne me amfanin yanzu a satin nan kuna gani jirgi helicopter ya je ya dira daji yana soke yan bindiga abinci kuma an ga wai jirgi ne na gwamnatin tarayya sojoji sun fito sun cewa ba nasu bane gashi nan kirikiri an gani a bidiyo kirikiri gashi nan kuna gani yan uwa dan Allah wannan irin mulki muke ciki ana ana tinikayya da rayukan mutane dan wasu samu abin duniya Allah subhanahu wataala ya kiyaye amma dai tsakani da Allah Najeriya Najeriya tana buƙatar addu'a kowane ɗan najeriya yana bukatar yi bata addu'a saboda gaskiya najeriya ta ɗauka hanyar lalacewa babu wata hanya guda ɗaya da za ta can ɗauka ta gyara guda ɗaya babu ita allah kiyaye malai ce mutum ne yan daba suka tare shi ko kuma yan fashi suka tare shi fa aka zo siya bahu fa baƙi ariya sai suka kwace tufafinsa na jikinsa gaba ɗaya duka suka bashi tsirara alal akalla mu dan rufa mai asiri kace sun bashi daga shi sai dan kamfai mutum namiji daga shi sai dan kafai halatta ya sallah bai halatta ba bai sitirce inda ya kamata ya sitirce ya sallah laysa alaihi thiyabun babu tufafi a tattare da shi lakin yumkinuhu ay yasila ila alqaryati ba'da khuruj alwaqti sai dai zai iya shiga cikin gari bayan lokacin sallah ya fita zai iya shiga cikin gari ya je samu kaya ya sa ya salla amma bayan lokacin sallar da yake ciki wacce bai yi ta ba ta riga ta fita fa hal naqul lahu intazir hatta tasila ila alqaryati wa tastatira bi thawbi aw aw naqul lahu salli wa anta uryana to zamu ce masa ka jira ka shiga cikin gari ka samu tufafi kai sallah da shi bayan lokacin sallah ya fita ko kuma zamu ce masa a yadda kake tunda lokacin sallah zai fita kafin ka karasa gari yi sallah yadda kake tsirara dan kuwa an fahimci abin wanne za a yi a ciki sai malai ce na ƙulu za mu ce masa salli wa an ta'uriyana ka yi salla a haka a matsayin ka na tsirara yan kuwa an fahimci abin ko wato duk malin yana kawo na dai nuna muku mahimmancin lokacin sallah ba a bar lokacin sallah ya wuce kowa ya san cewa sallah tsirara ba ta yi ba kwata-kwata ba ta yi ba don ɗaya daga cikin sharaɗan sallah an riga an ɓata shi to amma in lokacin sallah zai fita kafin ka kai ga kaya lallai ne ka tsaya kai sallar ko da kana tsara kuma sallar ka tayi sallar ka tayi balati anna alwaqta akidu shurutis salah saboda lokaci shine mafi karfi daga cikin sharɗan sallah insanu laysa ma'ahu ma'u mutun ne bai samu ruwa ba lakinnahu ya'rifu annahu sayudriku al-ma'a ba'da khurud al-waqti amma yana da tabbacin cewa zai iya samun ruwa bayan lokacin sallah saura minti goma ko saura minti biyar lokacin sallah ya fita ya san kuma nan da minti ishirin zai isa inda zai samu ruwa tabbata san nan da minti ishirin zai isa inda zai samu ruwa amma yanzu babu ruwa kuma saura minti biyar lokacin sallah ya fita fa hal naqulu lahu shin zamu ce da shi akhir salata hatta yakhruja waqtaha aw naqulu tayammam za mu ce masa zinkirta sallah har lokacin na ce fita in ka je ka samu ruwan sai ka yi ko kuma za mu ce masa ne a'a yi sallah ita mama kai sallah haka wanne za mu ce masa aljawab malai ce amsar da zan bashi zan ci masa na'unu tayammam je kai ce mama li'anna alwaqta akidu shuruqi salat saboda dai lokaci shine mafi karfi daga cikin sharɗan sallah mutum zai taimama ya je yi sallah ruwan fa ya zaka bar ruwan dama me yasa aka kawo taimama ai ba ruwa ko yawa in ba ruwa ne sai ka je kai sallah falam tajidu ma'an ko sai Allah ya ce fa tayammamu me sa'idan tayyiban falam tajidu ma'an ba su samu ruwa ba ba ku samu ruwa ba Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiban sai ku je ku nufaci kasa mai tsarki mai kyau sai ku je ku taimama akan ta wai za ta yammama idan mutum ya yi taimama sun mawaje da ma'a ba da zalika sai mutum daga baya kuma ya samu ruwa falashe ya alayi babu kuma ya kansa ba zai ce sai rama wannan sallar ba fasonnatu allah yi da assalata suna shi ne kada ya rama wannan sallar yanzu ka yi taimama bayan minti ishirin ɗin sai ka isa za ka ce za ka samu ruwa ka ɗaga kai sallar tun da yanzu ka samu ruwa sallar ka ta yi ko da lokacin sallar bai fita ba yanzu ka yi taimama ka yi sallah sai ka je ka samu ruwa lokacin sallar da ka yi taimamar ta bai fita ba za ka rama ba za ka rama ka yi sallar ka don taimama za ta tsaya a matsayin alwala ko da babu ruwa tsawon shekara nawa za ka yi malai ce fasunnatu Allah yi da fa'an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ga hadisi malin zai kama na an karɓo daga abi sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yarda kala ya ce kharaja rajulani fi safrin wasu mutane guda biyu sun fita zuwa ga wata tafiya fa hadaratuhuma as-salatu sai sallah lokacin sallah ai fa hadaratuhuma ko fa hadarahuma waqtu as-salah sai lokacin sallah ya halatto musu walaysa ma'ahuma ma'un babu ruwa a tattare su ba su da ruwa fatayammama sa'idan tayyiban sai suka yi taimama da ƙasa mai tsarki ɗaya daga cikin sharɗin taimama kenan uwa shine dole sai ka samu ruwa mai tsarki a ƙasa mai tsarki afon haka ce ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar da babu najasa a kanta ba a datti ba akwai bambanci tsakanin datti da najasa ko najasa ita ce take sa ƙasa ta zamto mara tsarki an yi fitsari a kanta ko an yi bayan gida to wannan ba za ka yi tumama da ita ba fitsarin ma ya kasance ba fitsarin raƙumi ko sa ko ƙananan dabbobi wannan fitsarin sa najasa ne an fahimta yawa fitsarin raƙumi najasa ne fitsarin safa fitsarin akuya ko tunkiya ba duk ba najasa bane duk ba najasa bane annabi ya ba wasu mutane kira da amince tsara tabbata a garin hadisin muslim ya ba su umarni su je a tatsan musu fitsarin rakumi su sha annabi zai ce a sha najasa saboda haka fitsarin dabbobi irin waɗannan duk ba najasa bane idan akuya ko tinkiya ce fitsari a ƙasa wannan ƙasar ba najasa bace ba na an fahimta yan uwa daidai take kamar ka zuba ruwa ne kawai in ka gara ma zaka yi timama ne ita saboda haka za ka taimama da ƙasa mai tsarki mai tsafta ƙasa kuma ka ce ƙasa ta shafi ko da dutse ne shi ma ƙasa ne dutse wanda yake dutse sosai ko dutsen da yake daga ƙasa duka ya shafa ka amma ban abin da abin da yake kamar siminti ban da wannan ban da kamar tayis duk ba ka taimama da shi eh amma dai zallan ƙasa da shi ake fassalla ya sai suka yi sallah da wannan taimamar ta sun mawajar da a ba'adu fil waqti sannan sai suka samu ruwa ba'adu bayan sun riga sun yi sallar da taimama fil waqti kuma a lokacin sallar bai fita ba lokacin sallar bai fita ba sai suka samu ruwa fa'ada ahduhuma as-salata bi wudu'in ɗaya daga cikin su sai saki alola sabuwa sai rama wannan sallar da suka da taimama walam yu'id al-akhar ɗayan kuma bai rama ba yace shi dai tun da ya riga ya ba zai rama ba thumma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai suka ce ya kamata mu je mu nemi tawa wajen manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare saboda haka sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika suka ambata masa haka fa qala lil ladhi lam yu'id sai annabi ya ce da wanda bai rama alwalas ya sake sallah ba wanda ya taimama kadai ya samu ruwa bai rama ba sai annabi ya ce da shi asabta sunnata kai ka dace da sunna ka dace da sunna wa ajza'atka salatuka sallaka kuma tayi sallarsa tayi me tayi wa qala alladhi tawadda wa ada sai annabi ce da wanda ya ƙara alwala ya sake sallah annabi ce masa lakal ajru marratayn kai kuma kana da lada guda biyu me me wanda yake nufi yan uwa lada guda biyu ne me shin lada guda biyu ne sallah guda biyu dai ana yin sallar nafila ana yin sallar farilla guda biyu ne an fahimta to me annabi yake nufi yayi sallah ta farko da taimama ita ce sallar da yayi ta farilla din me yasa saboda annabi ya ce ta ɗayan tayi tunda ta ɗayan tayi shi ma ta tayi ko bata ba tayi to ta biyin da yazo yayi alulayi kun ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya batta a matsayin yayi sallar nafila kenan ya samu lada ko bai samu lada ba ya da lada guda biyu kenan an fahimta amma shi na farkon da bai rama ba shi ne dace da suna ma'ana shi ne abin da ya dace ka yi kin inda sharaɗi ya cika a kanka na kai taimama ka rasa ruwa to kai taimama a lokacin kai sallar ko da ka je inda ruwa yake a lokacin sallar ba za ka kayi sallar daidai da ku da kowa da wanda ya alula da kai daidai ne babu wani bambanci ina fata fahimta wannan hadisi yan uwa imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabut tahara babu tayammumi babu tayammumi yajidul ma'a mutayyim babul mutayammim ko yajidul ma'a imamu an-nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabul ghusli wa tayammum babu tayammumi liman lam yajid al-ma'a to anan zamu dakata insha Allah ta'ala idan Allah kai musati mai sai mu tashi ash-shart ath-thani sai zamu shiga sharti na biyu eh tun wancan lokacin sharti na farko muke tayi shine lokacin sallah yanzu mu tashi sharadi na biyu daga cikin sharadin sallah Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai ina malami
game da wannan nasi da muka karanta na tafiyar da ko kuma lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam na ya zo cewa rana ta fito ba
kuma suka canza wuri da suka ke sallah akan kallon kamar nan wuraren namu za ga lokacin sallah eh wani lokacin har magarib sallar magarib zai zanto cewa can da can haka za ga masu harkar dj suna kaɗe-kaɗe ko ba su saurara ba na gashi kuma lokacin sallah ya yi eh
to yaya hukuncin yanzu misali mutum zai iya kwarin inda yake ya ƙara ba zai sallah ko kuma to yanzu a cikin garin Kano malami da ne ba a dije a cikin garin Kano da Allah a wace unguwa ce ba a dije ba ba su da yawa ko da da akwai haka ne kusan musamman da ƙwaryar birni ka fice ƙwaryar birni da wahala ka je inda ba sa irin wannan dijin sai dai kawai wasu guraren su wasu guraren ni irin wannan abubuwan ban fiya ban ban goyi baya a ce mutum ya tashi daga wajen ba inda DJ ne kawai irin wani abin da ya kamata mutanen unguwa ne ya kamata a ce su yi magana na sha magana akan yanayin DJ ne na sha magana ya kamata a ce mutane sun fahimci irin yadda abubuwan da suke kawo mana matsala a cikin ungoyin ya kamata su fahimta idan mutum dole ne su ya yi dijan dole ne su ya saba wa Allah madaukakin sarki dole su ya haɗa maza da mata ya ɗauki dijansa da kuma su tafi can akwai guraren da ake zuwa a kama naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya da ɗari biyar ba haka ba ne ya je ya kama ya je ya saban allansa a can mutanen uwa ba su ma san yayi ba ba haka ba ne amma nan tsakani da Allah cikin unguwa da dattawa da ƙananan yara da maza da mata kowa yana wucewa wani ɗan iska mara mutunci ya zo ya kunna kiɗa mata suna tarawa kowa yana kallo kowa yana wucewa kuma kowa yana wucewa yana gari da manya da yara kowa yana wucewa da masu bakin gemu da masu farin gemu kowa yana wucewa yana kallo kuma kai a zuce ka kasan abin da ake ba daidai bane ni ma na san abin da ba ake ba ake ba daidai bane me zai hana mu hana inda ake dijin fa gidan ɗaya ne daga cikin mu ba ba haka bane gidan abin da nake nufi shine gidan malam wane ne ɗar malam wace wance sai aka yi mata aure me yasa ba za mu same shi ba idan muka haɗa kan mu gaba ɗaya za mu iya hana mu idan dole sai sun yi su tafi can su je su kama waje su yi amma wallahi bai kamata ba wani lokaci lokutan sallah ana sallah ga suna ta didim didim ana ta yi ana ta yi dole sai bar rinka tashi mana har abin da yake ba daidai ba dole ne in dai mana so Allah madaukakin sarki mun waya kalle mu to dole ne sai bar rinka tashi mun sha mai ta waɗannan abubuwan yahudawa Allah madaukakin sarki ya tsire musu albarka saboda ba su hana abin da yake ba daidai ba kanu la yatana hauna an munkari fa'alu wannan shi ne saboda ka dole mu rinka kokarin gyara amma ni ina gani DJ kawai bai kamata a ce za ka tashi daga DJ saboda DJ ba gaskiya bai kamata ba an akwai da za a gyara sai a gyara in kuma ka za a ji ido a ta kallo to shikenan sai a ta kallo kowa zai wuce ga mata suna tarawa suna jin juyawa shikenan yanzu ya wuce shikenan Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta